إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 20 ga watan safar shekara ta 1443 hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 27 ga watan tara shekara ta 2021 miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin na karatu littafin wiqayatul insan min aljinni wash shaitan واللفر الشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله تعالى wannan shine darasin mu na takwas a cikin littafin wancan sati da ya gabata yan uwa idan ba a manta ba mun tsaya ne a daidai inda malam yake koro mana dalilai karkashin littafin Allah da hadisan Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da suke nuni game da samuwar aljanu wanda ya kawo mana ayoyi guda biyar a matsayin buga misali ya kuma kawo mana hadisai guda uku to a cikin hadisan ne muka karanta guda ɗaya muka dakata za mu ci gaba akan na biyu insha Allah ta'ala malam yace an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi abi sa'id al-khudri Allah kara masa yarda yace qala li rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace da ni inni araka tuhibbul ghanama wal badiyata yace na ganka ya kai Abu Sa'id mutum ne mai son zama a cikin dabbobinka mai kuma son shiga daji ma'ana Abu Sa'id mutum ne da yake makiwaci yana kiwon ƙananan dabbobi yakan kada dabbobinsa su shiga cikin daji su je su ta kiwo tun safe sai yamma to kun ga in ya tafi tun safe sallah azhar za ta riske shi a can sallar la'asar ma za ta iya riskarsa a can kuma yana cin a cikin daji daga shi sai dabbobinsa to shine annabi ke cewa naga mutum ne kai mai son dabbobi mai son shiga cikin dabbobi sannan mai son shiga daji wajen kai su yi kiyo fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika yace idan ka kasance a cikin dabbobinka ko kuma a cikin dajin da kake kiyo fa adhanta bis salati idan lokacin kiran sallah yayi to kai kiran sallah ma'ana ko da kai kadai ne a cikin dajin lokacin sallah za ka yi sallah to fa'azanta bis salati ka yi kiran sallah farfa sautaka bin nida'i idan za ka yi kiran sallah kuma ka ɗaga sautinka da kiran sallah ka yi shi da ƙarfi kada ka ɗauka cewa tunda kai kadai ne ba wani za ka jiyar ba ba wani za ka kira ba ka ce hayya ala sala hayya ala fala mutane su fito daga gidajensu masu kasuwanci su bar kasuwanci su to masallaci kai kadai ne a'a ko da kai kadai din ne a cikin daji daga muryarka ka yi ta kamar yadda mai kiran sallah yake a cikin gari annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fa innahu la yasma'u mada sautil mu'adhdhin jinnin jinnun wala insun wala shay'un illa shahida lahu yawmal qiyamati annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce saboda babu wani wanda zai ji sautin muryar mai kiran sallah daga cikin mutane ko aljanu ko wani abu ma'ana mahalli shaɗin a cikin hadisin shine ko aljanu annabi ya ce babu wanda zai ji sautin mai kiran sallah daga cikin mutane yanzu duk sautin kiran sallah da muke jiyowa a masu kiran sallah suna yi to wannan shine abin da zai faru da su ranar tashin alkiyama idan Allah madaukakin sarki ya nufa mutum ko aljan ko wani abu idan aka ce wani abu ya shafi duk abin da yake ma daskararre da wanda ma baya iya motsi ya shiga ciki kamar bishiyoyi kamar duwatsu da sauransu dukkaninsu sun shiga ciki babu wanda zai ji sautin mai kiran sallah illa shahida lahu yawmal qiyama face sai ya ba da shaida ranar tashin kiyama ga wannan kiran sallan da yaji ma'ana duk lokacin da mai kiran sallah ya kiran sallah yanzu duk wanda ya ji wannan kiran sallan nasa ranar tashin alkiyama sai mun ba da shaida a gaban Allah madaukakin sarki mun ji wani yana kiran sallah kun ga kiran sallah ba karamin abu bane kenan shi sa malamai har tattaunawa suka rinka yi wai da limanci da kiran sallah wanne ne ya fi falala ne ina fata an fahimta da limamin da zai shige jagoranci mutane ya ja su sallah da kuma ladan da kuma shi yake kiran mutane su zo su yi sallar wanne ne ya falala to malamai sun tattauna akan wannan saboda haka yan uwa kiran sallah abu ne mai kyau abu ne mai falala abu ne da yake mai matukar daraja a cikin addinin musulunci ka'ida ma kiran sallah ba kowa yake yi ba shi sa za ku ga masu kiran sallah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daban suke idaddigaggu ne ba su da yawa kowa ya san su in ka ce bilal sai ka cewa abdullahi bin umar bin umar maktumus sai wa abu mahazura ina ji abu mahazura ma galibi ba a san shi ba ko to waɗannan mutum ukun galibi su suke kiran sallah wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi in aka ce ka nemo wani mai kiran sallah na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tsawon shekaru goma nan da aka yi ana sallah ko goma sha da aka yi ana sallah da wahala ka iya nemowa saboda kiran sallah abu ne da yake da falala kwarai da gaske uwa ku kalla lokacin da Allah madaukakin sarki zai shar'anta kiran sallah wa musulmi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya tara sahabbai ake ta tunanin ya ya kamata a fara tattaro mutane idan za a yi sallah kowa ya rinka ba da shawara wanda ya ce ni ina ba da shawara idan za a yi sallah lokacin sallah ya a hura wuta da mutum ya hango wuta tana ci balbal a waje kaza sai ya to masallaci lokaci yayi annabi ya ce a'a wannan ai sai mai kamance ne da masu bauta wuta majusawa kenan wani ce ni ina gani a rinka kada kararrawa annabi ya ce sai kace kirista kuma a coci su suke kada kararrawa kowa ya kawai wani ya ce a busa kawo annabi ya ce a'a annabi ya ce ku ji Allah madaukakin sarki zai ziyartar da abin da ya ziyarta to musulmi suka tafi sayyidina Umar dan Khattab ya kwanta yayi bacci sai Allah madaukakin sarki ya nuna masa kiran sallah a cikin mafarki sai ya ga wani mutum yana rera kiran sallah da irin lafizan da muke kiran sallah da su yanzu Allahu akbar Allahu akbar ana yi har ƙarshe yayi ya gama sai ya ga Abdullahi ibn Zaid shi ma kuma yayi kiran yayi bafarki irin na Sayyidina Umar irin na Sayyidina Umar kowanne ya taho da gudu zai je ga Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bisharar mafarkin da ya gani to lokacin sai kasance abdullahi bin zaid shine ya riga zuwa yazo ya gawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa ya rasulullahi ga mafarkin da na gani ga kuma abin da na ji sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ina bilal yace gashi yace koyawa bilal fa innahu anda minka sautan ka koya bilal saboda ya fi ka sautin da ya kamata a yi kiran sallah da shi ma'ana ashe kiran sallah ma ba kowa ke yin sa ba kun ga shi wanda ya gani a cikin mafarkin ba fa shi aka ce ya kiran sallah ba yan uwa sai aka nemo annabi ya zabo wani wanda ya fi dacewa sai yake kiran sallah so da kiran sallah abu ne mai falala yan uwa abu ne mai daraja a cikin addinin musulunci shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace masu kiran sallah ranar tashin alkiyama za su tashi sun fi kowa dogon wuya me ake nufi da dogon wuya wasu daga cikin malamai suka ce saboda idan gumi ya zubo a jikin mutane Allah madaukakin sarki ya kaddara idan Allah tashi kiyama sa akai wannan akai wannan tsayuwar gumi zai rinka zubowa daga cikin mutane wani gumi zai kawo masa kafarsa wani zai kawo masa gwiwarsa wani zai kawo masa cibiya wani zai kawo masa habbaki wani gumi ya shanye shi gaba daya to sai Allah madaukakin sarki yau masu kiran sallah dogon wuya su kowa lokacin da ke cikin gumi su kuma ga wuyan su a can sama suna ta shan iska kaga fa kiran sallah ke na dan uwa saboda haka kiran sallah abu ne da yake mai kyau shi yasa sai an zaunar da mutum an koya masa yadda ake kiran sallah sannan ake kiran sallah ku je kasashe da suka ɗauki addini da mahimmanci irin saudi arewa kowa mutum ya isa mai jerin gumala sai ya ce zai kiran sallah wallahi baka isa ba kama kaza haka kawai ka je lokacin sallah ka ce zaka rungu mala sai ka kira sallah wallahi sai ka kwana a kurkuku ƙwarai da gaske sai wanda aka tabbatar ya iya an koya masa an yi train din sa sannan yake yin kiran sallah to amma kasashe mu ne saboda yadda sallah ba gama daukar ta da mahimmanci ba ita kanta shi yasa za ku ga galibi galibi mafiya yawa a wasu daga cikin masallatai wanda suke kiran sallah to gashi nan dai kiran sallah dai sai a hankali kana ji kana ji kana rarrufe ido da kana dan toshe kunni aka dai za a gama Allah madaukakin sarki ya shirye da mu saboda haka ƴan uwa duk lokacin da ka tsinci kanka a cikin wani waje wanda a kai kadai ne zaka yi sallah to zaka yi kiran sallah kai ma babu laifi zaka yi kiran sallah ka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shar'anta mana to mahallin shahid din yan uwa cikin wannan hadisi shine annabi ya tabbatar mana da cewa ko da aljani idan ya ji kiran sallah ka zai bada shaida a gaban Allah ranar tashin alkiyama ya ji ka kana kiran sallah to wannan shi nuna mana cewa ashe aljanu menene halittu ne samammu da Allah madaukakin sarki ya halicce su kamar yadda halicci mutane hadisi na uku wa fi sahihaini a wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi da imam an-nasa'i da ibn majah hadisi na uku wa fi sahihaini ya zo a cikin sahih bukhari da muslim an ibn abbas radiyallahu anhuma daga sahabi abdullahi dan abbas Allah kara musu yarda kala yace in talaqa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi ta'ifatin min ashabihi annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya fita ya tafi zuwa wata bukatarsa da shi da wasu daga cikin sahabbansa amidina ila suqi ukaz sun nufi kasuwar ukaz ita kasuwar ukaz ɗaya ce daga cikin kasuwanni manya-manya da suka shahara tun lokacin jahiliya tun lokacin jahiliya lokacin da ake cin ake yin aikin hajji irin na jahiliya larabawa suna fitowa daga garuruwansu su zo to bayan an yi abin da aka yi na aikin hajji irin nasu na jahiliya to kuma za a je a ci kasuwa akwai suku ukaz akwai suku majanna da sauran sanan su su uku ne dai shahararrun duk wanda ya karanta adabin laraba dole san waɗannan kasuwanni ana ake zuwa a baje kolin waka da sauransu mawaka masu fasaha daga cikin laraba su zo su baje kolin waka to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya nufi wannan kasuwar ta ukaz da shi da wasu daga cikin sabansa wa qad hila baina shayatini wa baina khabar sama a lokacin Allah madaukakin sarki ya sanya shamaki tsakanin aljanu da tsakanin labarin da suke satowa daga sama da kun san aljanu ai kamar yadda annabi ya bamu labari ɗaya yakan hau kan ɗaya su yi matattakala haka annabi nuna mana ɗaya hau kan ɗaya har sai sun je sama sai su jiwo abin da mala'iku suke tattaunawa game da halin da Allah maɗaukakin sarki ya yi Allah ya yi wahayi wani abu zai faru yau ko gobe ko jibi to mala'iku za su sako sama ta ɗaya suna tattaunawa a tsakaninsu cewa ai an yi wahayi Allah maɗaukakin sarki ya kaddara abu kaza zai faru a waje kaza a unguwa kaza kaza zai faru wani zai mutu wani zai haihu wani zai samu kaza duk suna tattaunawa to waɗannan shedanin sai su rinka jin abin da aljanu a wannan sai su rinka jin abin da mala'iku su taunawa ina fata an fahimta to a lokacin Allah da Allah maɗaukakin sarki ya kaddara zai aiko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ya hana su jin wannan abin da sun tashi za su je su ji wannan da sun yi wannan abubuwan sai Allah maɗaukakin sarki ya turo musu wannan tauraron da muke gani sai ya je tarwatsa su sai ya halaka su to a lokacin hakan ya faru idan suka je suka sato wannan zancen kuma sai su je su gaya bokaye bokaye da suke aiki da su sai su je su gaya musu annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce shi kuma boka sai ya cakuɗa wannan magana ta gaskiya da shaidanu suka jiyo ta wahayi da ƙarya guda 99 ma'ana gaskiya ɗaya 99 shi sa sai wata rana mutum ya je wajen boka sai boka ya gaya masa magana sai ya ji abin ya dace da kuma abin da zai faru boka ya ce abu kaza zai fara unguwa kaza kuma sai mutum ya ga ya faru to daga lokacin da boka ya gaya masa haka ya ga ya faru kuma sai ya samu kyakkyawan yakin da boka sai ya tabbatar boka duk abin da ya gaya masa gaskiya ne to bayan ya gaya masa gaskiya nan guda ɗaya kuma sai ya gaya masa wasu abubuwa kusan 99 duk ƙarya ne kuma haka al'amarin yake wa ursilat alaihim shuhubu Allah madaukakin sarki yake turo musu da wannan taurari sunu ashuhubu wannan taurarin illa man khatifa al-khatfata fa atba'ahu yawa Allah maɗaukin sarki ce sai waɗanda suke ƙoƙarin sato magana sai Allah maɗaukin sarki ya fauto su ya bugo su da irin wannan taurarin faraja'ati shayatinu ila qaumihim faqalu sai shaydanu suka dawo zuwa ga mutanensu suka ce malakum me ke gare ku me ya same ku ne faqalu sai suka ce hila bainana wa baina khabar sama ai abin da yake faruwa an shiga tsakaninmu da tsakanin samo labarin sama yanzu ba ma iya samo labarin da yake faruwa a sama wa ursilat alaina shuhub kuma ana turo mana da waɗannan taurari da suke halaka mu lokacin da muke kokarin ko yunkurin samo labarin sama qalu sai su aljanu suke gaya wa junan su ma hala bainakum wa bain khabar sama illa shay'in hadatha to ai muna gani babu abin da ya shiga tsakaninku da tsakanin samo labarin sama face akwai wani abin da ya faru ba haka kawai bane tun da kuna iya zuwa ku samu labarin yanzu kuma wani abu ne ya faru shi sa ba ku iyawa fadribu mashariq al-ardi wa magharibaha saboda haka ku tafiya ku watsu wasu si gaba su si yamma fanzuru ma hadha alladhi hala bainakum bain khabar sama ku je ku duba ku binciko ku lalubo menene abin da ya hana ku samu labarin sama yanzu fansarafa ulaika alladhina tawajjahu nahwa tihama sai aljanin da suka bazu suka taho wajen tihama wajen saudi arabia kenan wajen ƙasar larabawa suka yi nan haka ilan nabi sallallahu alaihi wasallam suka fuskanto inda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake wa huwa bi nakhlati amidina ila suqi ukaf yana gindin wata ish- a- igiyar- a- bishiyar dabino ya nufi kasuwar ukaz a lokacin sallah ce ta tsayar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sabansu za su yi sallah wa huwa yusalli bi ashabihi salatul fajr a lokacin yana sallah da sahabbansa sallar asubahi falamma sami'ul qur'ana lokacin da shedanin nan suka zo wucewa sun zo wucewa ne kawai sai suka je tashin kira'ar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai suka zo karatun annabi yana tashi sallallahu alaihi wasallam istama'u lahu sai suka saurara suka ji annabi na tarera kira'a yana karatun alqur'ani faqalu sai suka ce ya qaumana ya ku mutanenmu inna sami'na qur'anan ajaban lalle mun ji wani abin karatu mai ban mamaki ya hadi ila rushdi wanda yake shiryawa zuwa ga shiriya fa amanna bihi mun yi imani da shi walan nushrika bi rabbina ahadan ba za mu ƙara hada Allah madaukakin sarki da kowa ba daga yanzu mun daina shirka fa anzalallahu ala nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam shikenan sai Allah madaukakin sarki ya sauka da annabinsa wannan duk abin da ya faru fa annabi bai sani ba sallallahu alaihi wa sallam sai Allah madaukakin sarki ya sauka masa da wahayi sai ya bashi labarin abin da ya faru yace masa qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba kace ya rasulullah hakika an yi min wahayi an yi wahayi zuwa gare ni cewa wasu jama'a daga cikin aljanu istama'a sun saurari karatun alqur'ani shine suka ce faqalu inna sami'na qur'anan ajaba shine ayat da muka fara karantawa wancan satin da ya gabata wa idh sarafna ku ilayka nafaran min aljinni to wannan kissa ce nace muku akwai kissar a gaba in Allah ya da malam zai kawo mana ita gaba ɗayanta to ga ta mun karanta yanzu shine abin da ya faru saboda haka sai aljanu suka fahimci cewa babban dalilin da ya hana su zuwa sama su iya jiyo zance su kai wa bokaye kamar yadda suke da to alƙur'anin da Allah ya sauka da annabinsa ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda yan uwa idan ya kasance boka zai je ya samu labarin sama abinda ake tattaunawa na wahayi aljani zai je ya samu ya kai wa boka ya ba mutane labari kuma mutane su ji abin ya tabbata sannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai zo da abin da yake shi ma kuma na wahayi daga Allah madaukakin sarki alqur'ani da Allah ya saukan masa ya gaya musu abin da yake na gaibu ne shi ma ya tabbata sai mutane su kasa tantancewa wanne ne wahayin kuma wanne ne tsafin wanne ne bokanci ina fata an fahimta yan uwa to shi sa Allah madaukakin sarki sai ya sanya sai ya sanya shamaki sai aka hana su wannan sato maganar da suke da sun yi yunkuri sai shi ne sai Allah madaukakin sarki ya turo musu da wancan tauraron sai ya abin nan ɗinsu haka Allah madaukakin sarki ya faɗa wal adillatu ala zalika kafira mala yace dalilai game da haka suna da yawa wasa tajiduha baina tayyati hadha al bahth insha Allah mala yace insha Allah ta'ala zaka samu wasu dalilan waɗanda ba wannan ba a tsakankanin tattara wannan binciken da da makai na rubutu wannan littafi ma'ana a cikin littafin akwai abubuwan da za su zo wanda su ma suna da alaka da wannan matsalar da muka karanta a cikin littafin sarilin batar fi tasaddi li sahratil ashrar malan ya kawo dalilai wanda sun fi wannan yawa shi ma ya kulla dalilin da yake nuna cewa al adillatu ala wujudil jinni haka yasa wan ya sanya wa babun suna al adillatu ala wujudil jinni dalilin da suke nuna samu aljanni to ayoyin da ya kawo a cikin wancan littafi da hadisan da ya kawo sun fi wannan yawa saboda haka wanda yake buƙatar ƙarin bayani zai iya komawa can da kuma wasu littattafan wanda su ma sun yi bayani akan irin wani kamar alamul jinni wal mala'ika ko alamul jinni wa shaitan da sauran littattafai da malamai sukan kawo a da suke da alaka da irin wannan mawdu'i da muke karatu akan sa Allah madaukakin sarki ya samu dace malai yace adamur ru'yati laysa dalilan rashin ganin aljanu da mu ba ma yi ba fa dalili ne da yake nuna cewa babu su ba dan wani shi abin da yake gani shine duk abin da alhawas ɗinsa ba sa iya kaiwa zuwa gare shi sai ya ce babu shi abin da ake nufi da alhawas su ne abubuwan da kake riska abu da su kamar ji da gani da shaƙa da ɗanɗanawa da taɓawa su ne alhawas to duk wani sai ya ɗauka cewa duk abin da alhawas ɗinsa ba sa iya kaiwa zuwa gare shi to babu shi to sai malai ce rashin ganin aljanu baya nuna dalilin cewa babu su malai ce inna adama ru'yatil jinni la yadullu ala adami wujudiha hakika rashin ganin aljanu baya nuni akan rashin samuwar su fa kam min shay'in la narahu wa huwa mawjudun mala yace da yawa daga cikin abubuwa ba ma iya ganin su kuma samammu ne kuma babu wanda ya isa ya kore su inda mai hankali ne fa hadha huwa at-tayyar al-kahraba'i sai malam zai ba mu misali ce wannan wutar lantarki ce wutar nefa ita ce at-tayyar at-tayyar al-kahraba'i malam yace la narahu ba ma iya ganin ta yanzu wa yake iya ganin wutar nefa sai dai kaga hasken ta an fahimta amma dai ita wutar nefa tana ina babu sai dai tasirinta kawai ake gani me tasirinta kaga wutar lantarki kaga fanka tana motsi ka kunna rediyo ta yi da sauran abubuwan da tasirinta ne amma ita wutar da ta zo ta shiga cikin waya ta haifar da wannan hasken da muke gani tana ina ba wanda yake ganinta amma akwai mai hankalin da zai zo inkarin cewa babu wutar nefa ya ce ƙarya ne saboda baya iya ganinta mala ya ce huwa yasiru fi salaki walakinna nastadillu alaihi bi atharihi fil misbahi wa ghairihi mala yace gashi nan tana tafiya a cikin wayoyi wayoyin wutar lantarki ita wutar a cikin waya take tafiya idan aka jona waya daga kamfal waya ta zo cikin gidanka ta shiga mita sai mita kuma ta fitar da wuta sai ta shiga cikin gida sai ga kwan lantarki ya kama sai ga fanka tana motsi sai ga air condition tana yi duk wani abin da yake amfani da wutar lantarki sai ga ya kama amma ba ganin ta ake yi ba malai ce walakin na nastadillu alaihi bi afarihi sai dai muna iya kafa dalili da akwai wutar lantarki bi afarihi saboda tasirinta fil misbahi da zamu iya gani a cikin kwaikwaye wa ghairihi da wasu su shine kamar misali ne mana su fanka da sauransu wa huwal hawa malai ce ga ma iska iskar da muke shaka wacce da ita muke rayuwa huwal wa huwal hawa allazi na'ishu bihi wa natanaffasu minhu wanda da ita muke rayuwa da ita muke numfashi duk lokacin da mutum aka ce iska ta tsaya masa gwargwadon minti biyu ko minti uku zai halaka ne a ce mutum baya iya shakar numfashi ya kuma fito da numfashi ya minti uku a haka da hala mutum iya rayuwa shi yasa duk lokacin da aka sa mutum a inda babu iska minti kaɗan shi kenan sai a neme shi a rasa ya rasu to amma wannan iskar da muke shaka wa zai iya ganin ta balle ya kama ta ba wanda ya taba ganinta amma akwai wanda ya taba inkarin cewa babu iska babu malai ce la narahu ba ma iya ganinta walakin na na nuhisu bi sai dai muna jinta tunda muna ganin tasirinta bal inna ruhal lati hiya qiwamu hayatina malai ce bar ma ai ga rai wanda shine tsayuwar rayuwar mu gaba ɗaya da rai ne ran mu yake da rai ne gaba ɗaya rayuwar mu take tsayuwa duk mutumin da aka ce an raba ransa da gangan jikinsa wannan ya sunansa gawa kenan amma yanzu wa ya taba ganin ransa wa ya ba san inda ransa yake yanzu maybe anan da muke zaune akwai wanda an taba zare ran dan uwansa a hannunsa akwai wanda an taba zare ran wani mamaci kana kallo a gaban ka ya rasu ba za a rasa abu a nan wajen to yan uwa lokacin da aka zare ran nan lokacin da yake shishshekan mutuwa lokacin da idanunsa suka kakkafe kaga lokacin da ran nasa ya fita daga jikinsa ta ina ya fita ta kafa ta baki ta hannu ko ta ina babu wanda ya sani amma rai ya fita ko bai fita ba ya fita shi sa baka ga ya daina motsi to akwai wanda ya taba ganin rai shi sa Allah madaukakin sarki ce was wa yasalunaka anir ruhi sai ce me ulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu min ilmi illa qalila suna tambaye ka game da rai wa a ina rai yake ne ya rai yake sai Allah madaukakin sarki ya ce qulir ruhu min amrin rabbi ka ce musu rai na daga cikin abin da yake al'amarin ubangiji na ne shi yake banta da sanin su bai ga dama ya gaya muku ba wa ma utitu min ilmi illa qalila babu abin da aka baku na ilimi sai dan kadan ku hakura da abin da aka baku ku je ku yi amfani da shi amma kada ku ce sai kun yi ihada komai sai kun san shi wannan ba za ta yi ba to kaga rai babu wanda ya san inda yake amma kuma kowa yadda akwai rai a jikin mutum malai ce biha na ishu da rai ne muke rayuwa idan akwai shi a jikinmu wa biduni ha na mutu idan kuma babu rai shi kenan duk sai mu zama matattu kowa sai ya mutu la naraha ba ma ganin rai wala na arifu kunhaha ba musamma yadda yake ba fari ne baki ne ja ne dogo ne gajere ne shakalin kwai ne da shi cycle ne triangle ne duk babu wanda ya san yadda rai yake babu wanda ya ga maka duk wanda zai da kake cewa ga yadda rai yake da sauransu to wannan ka san yana da matsala malai ce wa ragmu zalika nu'minu bi wujudiha amma tare da haka kowanne ɗaya daga cikin mu yana mun yi imani da samuwar rai a cikin gangan jikin mutum to tunda a rayuwar mu ƴan uwa akwai abubuwan da ba ma ganin su amma muna mu'ayashanta su kowanne daga cikin mu kowanne ɗaya daga cikin mu ya yadda akwai su to dan me kuma zamu ce babu aljanu saboda ba ma ganin su to kaga wannan dalili ne gaba ɗaya da malamin kama na hankali kawai dalilai ne na hankali ba ma dalilai ne na nasi ba bayan ya kawo dalilai na nasi sai ya kawo dalili na hankali rashin ganin su ba dalili ne da zai samu ce babu su ba gaba daya sai malai ce mai ma khuliqatil jinnu to da me aka halicci aljanu wato malam ya dauki aljanu da filla filla filla filla ya dauki aljanu yake bare mana shi sala sala zai fito mana da yadda yake to yanzu muna za mu san da me ma aljani aka halicce shi إن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تدل دلالة قاطعة على أن الجنة خلقوا من النار ما لتحقيق دليلين القرآن da hadisan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suna nuni nunin da yake yankakke dalilai da suke yankakku a bisa haƙiƙa aljanu fa an halicce su ne daga wuta shi aljani an halicce shi ne daga wuta قال تعالى الله مدوكين سركي تي وخلق الجنة من مارج من نار an halicci aljani ne daga gefen wuta daga gefen wuta kamar yadda zamu zo mu ji fassara qala ibn abbas abdullahi ibn abbas yace min marijin min nar abinda ake nufi da shi shine min khalisin nari daga tatacciyar wuta tatacciyar wuta ita ce marijin min nar fi riwayatin ukhra daga wata riwaya kuma aka ce min tsarfi lahabiha daga gefen harshen wutar shi ne min marijin minar irin harshen wutar na idan mutum ya kunna wuta zai ga wata ya kore wuta daga sama sama tana dan tashi haka kamar irin wuta idan mutum ya kunna mai zance kamar irin leta haka laita da ake dan danna haka za ga akwai wata ya kore wuta da take dan fita ko to na shine harshen wuta to daga irin wannan harshen wutan aka halicci aljanu وقال تعالى وتآية كما سي الله مدوكين سركي تي والجن خلقناه من قبل من نار السموم الجن من هالتي سني من قبل تن كافن أهلتي النبي آدم من نار السموم daga wutar da take tatacciya wacce babu hayaki ita ce naru samun muta mai matukar zafi wacce ba ta da hayaki to daga irin wannan wutar daga ita aka halicci shedani wa qala iblisu iblis yace shedan kenan a cikin alkur'ani ana khairun minhu Allah madaukakin sarki yake hikaito mana magana iblis yace ana khairun minhu ni ne na fa annabi adam alkhairi hujjarsa khalaqatani min nari saboda ya ubangiji ka halicce ni ne daga wuta wa khalaqatahu min tinin shi kuma ka halicce shi ne daga tabo to kun ga shedan ya bada tabbacin daga me aka halicce shi daga wuta fa in qila wani mai fadan zai iya cewa kaifa تجعل قول إبليس كيف تجعل قول إبليس دليلا ما أن أنه يمكن أن يكذب ko an yakziba me yasa zaka kafa dalili da faɗin shedan cewa ya ce an halitta da wuta bayan mun san shedan kuma zai iya yin ƙarya na ƙulu sai mu ce masa inna dalila laysa alqawlu nafsuhu wa inna ma fi iqrari Allah tabaaraka wa ta'ala iyahu ala dhalika mala yace saboda ba wai magana shaidanin maka kalla maka kafa hujjar ita ba a'a tabbatar wadda Allah madaukakin sarki yayi idan da ba daidai bane Allah madaukakin sarki zai ce me zai ce ba daidai bane zai kore amma tunda Allah madaukakin sarki ya hikaito magana shaidan kuma ya tabbatar da ita sai ya nuna abin da shaidan din ya faɗa menene da gaske ne kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace sadaqaka wa huwa kadhubun yayi maka gaskiya a wannan magana da ya faɗa shaidan kenan annabi yake faɗa game da shaidan yace shaidan ya faɗi gaskiya a waccan mas'alar da ya faɗa amma kuma tataccen makaryaci ne ina fata an fahimta to haka ne ma anan wajen shaidan ya faɗi magana yace an halice da wuta sai Allah madaukakin sarki bai ce ba haka bane sai ya tabbatar da ita to sai nuna cewa ashe faɗin shaidan cewa daga wuta aka halice shi menene gaskiya ne hakan ne mala yace li anna Allah ta'ala la yuqirru batila saboda Allah madaukakin sarki baya tabbatar abin da yake ba na gaskiya ba warawa muslimun wa ahmad rahimahumullahu ta'ala anna aisha radhiyallahu anhum anha qalat haka nan hadisi yazo daga cikin sahihi muslim da musnad na imam ahmad dan hanbal daga uwar mu'mine na aisha Allah kara mata yarda qalat tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace khuliqatil mala'ikatu min nurin mala'iku an halice su ne daga haske daga haske Allah madaukakin sarki ya samar ya halicci mala'iku wa khuliqal jannu min marijin min nar su ko shedanu ko aljanu an halice su ne daga bakin wuta ko kuma harshen wuta wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum shi kuma annabi adam an halice shi ne daga abin da aka wassafa muku abin da aka siffanta muku a cikin alkur'ani me abin da aka siffanta mana shine tabo yimbu Allah madaukai sarki ce awala qad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin Allah madaukai sarki ce hakika mun halicci dan adam mutum daga tataccen tabo shine annabi adam alaihi salam dan adam na farko kenan daga baya kuma sai Allah madaukakin sarki ya canza sanadarin halittar tasa sai kuma ta dugon mani sai kasance duk wanda ya samu yanzu ta hanyar dugon mani ya samu amma annabi adam shi kada ka halitta daga me daga tabo shi yasa idan aka ce an halicci dan adam daga tabo ana nufin asalin halitta kenan in aka ce asan asalin halittar dan adam shine me mani fal yanzurul insanu mimma khuliqa khuliqa mimma in dafiq ya kharuju min bayni sulbi wa tara'ib wannan ana nufin sauran mutane kenan banda annabi adam ina fata an fahimta yan uwa yawa saboda haka yan uwa an halicci shedanu ne daga me daga wuta shi sa ɗabi'a su take da zafi kamar yadda malami suke faɗa ɗabi'a su take da zafi aljani ya fi ɗan adam zafi sosai da sosai diyar ɗan adam yake ji da zafin kai to shedani ya fi shi zafin kai saboda shi asalin ɗabi'arsa daga menene daga wuta ne daga wuta ne shi sa duk aka ce duk lokacin da mutum ya ji fushi ya turnike shi ya yi irin fushin nan da idan ya yi wani aiki a lokacin zai iya yin kuskure babba da zai dawo daga bayana da na sani sai malami suka ce da ya ji wannan idan a tsaye yake sai ya kokari ya tsuguna idan a tsuguna yake zauna idan a zaune idan a zaune yake ɗan shingida idan duk bai ji abu ya je yi alwala ina fata an fahimta yi alwala malamai suka ce hikimar haka saboda idan mutum ya alola wannan abin da ya same shi daga shaidani ne annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya ga wasu mutum guda biyu suna faɗa ya ta sabani wannan yana zagin wannan wannan yana zagin wannan har irin jijinin tauye ta fito kaga an yi fushi da yawa kenan sai annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya ce na san abin da da wancan zai faɗa da wannan fushin ya tafi gabarinsa sai ta bai suka ce rasulullahi menene sai ce ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to kun ga fushin nan daga daga wane ne kenan daga shedan ne to tun daga shedan sanadarin halittarsa wuta ce zafi shi kuma ruwa me yake yi kashe wuta yake sai aka ce ka yi alola ka sanya jikinka sai ka ji wannan fushin ya tafi ina fata an fahimta haka malamai suka ce saboda ɗabi'ar shedan ɗabi'a ce ta take da zafi kwarai da gaske zafi ya fi yawa akan a cikin ɗabi'ar shedan sama da shi dan za ku ga ɗabi'arsa kala biyu ce duk zafin mutum zaka samu akwai lokacin da yake da sanyi sosai da sosai akwai mutumin da zaka same shi yana zafi amma kuma lokaci sai ka same shi kamar ba shi ba saboda ɗabi'ar sa haka take in ka duba tabo yadda tabo yake akwai taban da yake mai mai sanyi akwai taban da yake kuma mai mai tauri to yanayin ɗabi'ar tabo yanayin ɗabi'ar mutum haka nan yanayin ɗabi'ar wuta yanayin ɗabi'ar shaidani haka al'amarin yake to ina ganin wa zamu dakata anan insha Allah ta'ala gobe sai mu tashi gabar idza kana كانت الجن مخلوقة من النار فكيف يعذب كافرهم بالنار wani zai iya cewa tunda shedanin aljanu ko kuma aljanu an halitte su ne daga wuta to me yasa kuma za a ce za a musu azaba da wuta shi an halicce shi daga wuta kuma ai mai azaba da wuta wani zai iya wannan tambaye ita ce za a bada amsa gobe insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah madaukakin sarki ya yafe mana وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله